الدعاء شريف آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الهميس biyar ga watan safar hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da ɗaya ga watan tara miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin muktasar khalil muna cikin babi na aure ko yau za mu tashi a fasulun waliman kamula ituquha shine ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولمن كمل عتقها فراق العبد فقط muna magana akan khiyari zaɓi na zama da miji ko rabuwa da miji to shine a nan ya kawo mana matar da take bauta take da miji bawa dama kinin bawa shine baiwa kinin ya shine ɗa ba to yau sai aka ce gata tana aure da bawa ko kuma bawa yana aure da ita ana nan ana nan sai ta samu ci gaba ta samu matsayi wanda ya ta samu taraki wanda ya wuce na shi wannan mijin nata aka yanta ta kaga ana ‘yanta ta matsayinta yanzu ya wuce nashi, to amma kar mu manta matsayi ɗin na wannan irin matsayin haƙƙi ne na shi ɗan adam. Matsayin baiƙya a ce ba za ta auri bawa ba ɗin matsayinta ne in ba ta yadda ba ba zai yiwu a aura mata bawa ba, amma in ta yadda musamman ma da waliyanta sun yi ittifaki za ta iya auren bawa. To a ƙarƙashin wannan maganar yau gashi ita da baiwa ce, tana aure da bawa, yau sai ta samu ‘yanci mai gidanta ya ‘yanta ta, wannan ‘yancin ta kowace hanya, ko mai gidan ya ‘yanta ta lokaci ɗaya, ko ya ɗaura mata fansa tana biya ta yantu, ko aka mudabbarantar da ita mai gidan ya mutu sulusi ya ɗauke ta, ko kuma an sa lokaci in ta in lokaci kaza ya ta yantu kamar mutaqul ajali lokaci yayi ala ayyi halin da yau gashi ta samu ‘yanci. Mijinta kuma yana bauta. to shi ne ya ce waliman kamula ituquha firaqul abdi faqat wacce ituquha yancinta kamula ya cika saboda shi yanci din akwai ainihin yancin da ba cikakke ba kamar mutaqul ba'abi ko mutaqul ajali ko mudabbar kaga ya fara jin kanshin yanci amma yancin bai cika ba amma daga ran da yanci ya cika ta fita kangin bauta gaba daya to tana da daman firaƙul abdi rabuwa da mijinta wanda yake bawa ku fahimci zancen wanda yake bawa fakat kadai banda in dama mijin ɗa ne idan mijinta ɗa ne dama ai ɗa ya halatta aure baiwa in ya cika sharɗai ko to yana aure da matarsa baiwa saboda sharɗan auren baiwa ya cika to suna nan suna nan sai aka yanta ta yanzu ana yanta ta ba za ta ce wai ita ba za ta zauna da shi ba dama dan ita baiwa ce mu ce to shi din yanzu da kika samu matsayin da me kika fi shi da ai yana kan step ne kina ƙasa yanzu tarakin da kika samu kun zo daidai ne da me kika fi shi da zaki ce ba kiya san shi saboda haka sai in bawa ne mijin nata bawa ne ita ma baiwa ce yau an yanta ta to yanzu tana da daman ta zaɓi kanta ta ce ba ta san shi a raba auren su shine firaqul abdi faqat to in an zo dama za a bata zaɓi ne in ta zaɓi zama da shi su zauna in bata zaɓi zama da shi ba shi kenan a rabu to wajen rabuwan ya za a yi biɗalƙatin ba'inatin za a raba su ne biɗalƙatin ba'inatin da shika ɗaya amma shika ɗayan ba'ini ka san an ce shika raja'i ne a yanzu ba a rabu ba saboda yana da daman yayi raja'inta amma an ce shika ba'ini ne kuma ita ta zaɓi shikan kaga in ya zama ba'ini babu zance ya ce ya dawo da ita to tana da daman ta zaɓi kanta da shika ɗaya ba'ini. A wisnataini ko kuma shika biyu wato wannan ainihin khilafa ne shika ɗaya ne ba'ini kamar yadda mafi yawan malamai suka tafi ko kuma shika biyu ne kamar yadda mudawwana ta tabbatar kawai an yi an yi sabani ne wasu malamai suka ce shika ɗaya ba'ini wasu suka ce a shika biyu ala ayyi halin dai rabuwa kan ya tabbata sai dai kawai wajen yanayin rabuwan ne malamai suka yi khilafa wasu suka ce shika ɗaya ba'ini wasu suka ce shika biyu kaga samaran khilafa ɗin zai zo ne lokacin da ya zo suka sasanta yanzu misali ta ce ita ba ta son shi in an ce shika ɗaya ba'ini kaga har yanzu akwai daman ya ƙara aurenta ita ta ɗauka ‘yanci ɗin wata tsiya ce ta ce ba ta so aka raba auren a da ta fita ta ga yanzu tuwo ma fa sai ta siya sai ta yi ƙosai za ta sha sai ta yi kuma da lokacin tana gidan shi ɗin duk na abubuwan lafiya sai ta dawo ta ce da Allah ya yi haƙuri tana so su koma aure to yanzu shika ɗaya ba'ini ne kaga akwai sauran shika ɗaya in ku ainihin ba ba'ini in ku shika biyu ne kaga dama iya ƙurewan shikan bawa shika biyu ne to shine aka yi ainihin khilafa shika ɗaya bayini ne ko shika biyu ne wasa ƙaƙa sadaƙuha ƙablar bina'i to irin wannan auren idan kafin ya yi kwanan aure ne sai ta samu yanci kuma ta ce ba ta son shi a raba aure to fa yanzu ko sisi ba ta ci a sadaƙinta ba za ta ainihin miyar masa da sadaƙin shi cif shine sakada sadaquha sadakin ta ya sare in bai biya ba ba zai biya ba in ya biya za ta miyar mar da kuɗin shi gaba ɗaya saboda me saboda aure ne wanda ainihin bacin shi yazo ta bangaren ta tunda ita ta zaɓi ainihin bacin auren to yanzu ba za ta ci koko ba amma da shi ne ya sake ta kaga ta ci rabin sadaki mun gane wal firaqu hakanan sakadal firaqu wannan ainihin firaku ɗin da sadaku ɗin fa'ilai ne wanda suke jayayya a kan saƙaɗa. Ai, ana haka kuma da Ibrahim? Yawwa, sai ka ce me maf'ulun bainar menene fi'ilun bainar mutanazi aini ko? Yawwa, kowanne yana cewa nashi ne, yanzu sadakinta ya faɗi kafin a yi bina'i ba, sannan wal firaku rabuwan ma ya tsaraya. Yaushe in qabadahu sayyidu wa kana adiman. idan mai gidan ya karɓi sadakin ya cinye lokacin da ya yanta ta ta ce ba ta son shi kuma dama bai kwanan aure ba ka ba ta ci sadaki ba ko sai aka ce a je wajen mai gidan nata karɓo kuɗin da ya karɓa da aka je sai aka samu bai da komai dama shi ya wayi gari ne ma haushin bai mallaki komai ba sai ta ce bari a talaucin da hujja ita din ma ya sallame ta to yanzu anan in ka lura idan muka ce kiyarinta ya tabbata ta zaɓi kanta, to wannan zai janyo matsalan da za ta koma bauta. Saboda duk mutumin da ake bin shi bashi, bashi ya durmiyar da abin da ko kuma duk mutumin da ana bin shi bashi bashi da komai sai bawon shi, to ko ya ‘yanta wannan bawon ‘yanci bai ba. A, to in ya ‘yanta bawon da bai zai biya bashin? Ka gani? In ya ‘yanta bawon da me zai biya bashin? to yanzu a nan sai mu ce wannan ainihin zaɓin nata ya faɗi. Saboda me, saboda abin da muke hange mata, idan zaɓinta ya tabbata za a mai da sadaki, idan an zo mai da sadaki za a je wajen mai gidan ta ce ka kuɗi, in an tabbatar da mai gidan ba shi za a ce to ‘yanta baiwar da kai ma bai ba za ta koma bauta. Eh. Eh? Ha? Ba sayar waye ba ‘yanta waye ai, kamar yanzu kai ne baka da komai ka waye gari yau kam gaba ɗaya ba komai sai neran ka dubu goma. Sai ka ce bari a yi talaucin da wuce ka ɗauko dubu goma ka yi sadaka. Laifi ne? Ba a yi? Eh? A kai ne ba za ka iya ba. Baka ji bayin Allah tafiyayyu ba? Su idan suka zo a gida aka ci abinci ya kusa karewa su ce a cire a yi sadaka. Saboda Allah zai kadewa. dama ko shehi yana cewa in kana son sabon kuɗi ka rabu da tsohon kwarai in ka ɓoye tsoho to sabo ba zai shigo ba ma in ka rabu da tsoho sai ga sabo ya zo ka gane to yanzu anan anan wannan kiyarin nata ya ɓaci saboda me saboda wannan kiyarin zai janyo matsala zai sadar zuwa ga ainihin ɓacin 'yancinta to tun da kiyarin nan zai janyo ɓacin yanci sai mu ce to shi kenan a ɓata kiyarin ana ɓata kiyarin yancin ta sai tabbata ta zauna a ƙarƙashin bawa kaga ya fi mata da a je garin kiyari a ɓata ainihin yancin ta koma bauta yawwa aha to wannan in kafin ai kwanan aure ne ta zaɓi kanta kuma sai ya zama ainihin mai gidanta ya karɓe kuɗi ya cinye bayan ya cinye kuɗi kuma aka bincika mai gidan bai da shi to yanzu za mu ce ainihin kiyarinta ɗin ya ɓaci to wa ba da hu idan kuma bayan an riga an yi kwanan aure ne ya riga ya aure ta an yi kwanan aure sawa'un ko ya biya sadaki ko bai biya sadaki ba sai mai gidanta ya yanta ta to yanzu da mai gidanta ya yanta ta din nan tana da zaben tana da daman ta zabi kanta ta ce ita ba ta son auren kuma tun da yayi kwanan aure cif za a biya sadaki kuma an ba da sadakin nan laha sadakin nata ne ba na mai gidan ba ne saboda me saboda malun raƙiƙi ya tuba hufin itiki akwai wannan ka'idan dukiyan bawa yana bin shi wajen yanci duk lokacin da bawanka yana da dukiya ko yana da jari ko yana da motoci ko yana da me sai ka zo ka kira shi ka tara jama'a ku shaida na yanta bawa na wane in baka ce banda kuɗin shi ko ka kwace kuɗin ba to yanzu kana cewa ka yanta shi dukiyan shi zai bi shi yanzu kuma tunda ita an riga an yi kwanan aure da ita kaga sadaki ya tabbata ya tabbata ma wa ma ita mai gidanta da ya zo yanta ta bai ce banda sadakin nan ba shi kenan laha za a bata sadakinta kuma aure a raba shi mun gane wannan misalin shi kama law rabiyat wa hiya mufawwadatun bima faradahu ba'da itiqiha laha mun gane a ina haka zai faru ya ce kama kaman yadda lauda a ce rabiyat za ta yarda sai ka tsallaka ka ce bima farabahu da abin da ya yanka abin da ya yanka na sadaki laha ga kan gaba ya yanka mata ba da itiqiha bayan yanta ta wannan wahiya mufawwadatun jumla itiradiya ake cewa ko yawwa wahiya mufawwadatun a halin kuma dama an yi nikahu tafwid ne ka san aure akwai nikahu tafwid wanda za a yi aure a ɗaura aure ba ambaci sadaki ba shari'a ta yadda a ɗaura aure sadaki ba yanzu za a yanke shi ba sai wani lokaci shari'a ta yadda da wannan auren sai dai kawai yana da ainihin illa duk lokacin da aka yi ni kawo tafwid kafin a yanke sadaki in ya sake ta to ba ta da wannan rabin sadakin ko kobo ba za a bata ba ta tafi a tutar babu kagan an yanke sadaki ta ci rabi haka nan da ɗaya zai mutu a cikin su ba mun ce almautu kaddu kuli ba to in ba yanke sadaki ba kawo tafwid ba za a bata kokobo ba mun gane wannan ka'idan to a wannan ne sai ya zama shi bawa ne ko kuma ba bawa ba ko ma ɗa ne ya aure ta nikahu tafwid ba a faɗi sadaki ba bayan an yi auren sai mai gidanta ya 'yanta ta bayan ya ‘yanta ta shi kuma mijin nata aka zo aka zauna ya yanka mata ya ce zan baki kaza sai ta ce na yadda to yanzu a nan ma wannan kuɗin sadaki nata ne ba na mai gida ba ne ko da mai gidan ya ce na ‘yanta ki banda kuɗin da mijinki zai yanke miki na sadaki ko da ya faɗi haka lokacin da ya yanke in dai ‘yancin ya zo kafin yankewan bayan an yanke wannan kuɗin nata ne saboda me saboda in ka lura kasancewan ba ambaci sadakin nan ba mu a wajenmu kaman babu shi ne shi kuma duk wanda zai yanta bawa in zai kwace kuɗin bawan zai kwace abin da akwai ne kaga tunda ni kawo tafiyin ne kuma ba yanke ba ya zo ya ce zai yanta ta ko ya ce abin da ya yanka mu ce to me abin da ya yanka abin da babu saboda haka yanzu bayan ya faɗi haka shikenan sai ya yanta ta bayan ya yanta ta sai aka zo aka yanke sadaki ya ce zai ba ta ainihin miliyan goma sai ta ce na yadda mai gida yana aikuwa ya ta ce ayi a kan shi ake ja wannan kuɗin nawa ne ha ba mun yi akan cewa da da sai ta ce to ai lokacin da yanka ba ka yanta ni kai ko kana da haƙƙin abin da na mallaka ne a lokacin ban mallaka ba yanzu ne na mallaka bayan na yantu saboda haka laha ka gane shine zan maimaita kama kamar yadda lauradiyar da za ta yarda bima faradahu da abin da ya yanka mata na sadaki kuma wannan yankawan ya faru ba da itiqiha bayan yanta ta laha ya yanka mata wannan abin da ya yanka mata ta yadda kuma wahiyar mufawadatun dama auren nikahu tafwidi ne to wannan kuɗin shi ma nata ne mun gani illa an yakuzahu sayyidu sai dai idan mai gidan nata kan ya yanta tan an zo an zauna an yanke kuɗin sadakin ya karba kaga ana yankewa kafin ya yanta ta kaga kuɗi ya tabbata yana tabbata nata ne yana da daman kwacewa dama shi mai wayo ne ya karanta mutasar da ya zo zai yanta tan sai ya ce wance na ni ya mijinki ne har yanzu bai yanke kuɗin ba ne ya ce to ki gayyato min shi ina son ganin shi da ya zo ya ce kai bawan Allah nawa zaka biya sadakin nan har yanzu baka zo ka ce wani kuma ba ya ce mai gida zan bada miliyan biyu ya ce to ka ka kuɗin yana dafa kuɗin sai ya ce ki je an yanta ki shikenan ya cinye wannan kuɗin saboda me saboda yancin bayan ya zo an yanke ya karba shine illa an yakuzahu as-sayyidu aw yashtaritahu ko kuma ko bai karba ba in ya sharɗanta shi bayan ko yayi kwanan aure ko kuma bayan an yanka ya sharɗanta da aka zo kan ya yanta ta sai ya kira mijin aka yi batun sadakin nawa zaka biya ya ce kaza sai ya ce to shikenan ba ka kuɗin ba fa tunda an riga an yanka ya tabbata sai ya sharɗanta wa kanshi ya ce to shikenan na yanta ki amma banda wannan kuɗin sadakin da za a bayar to yanzu a nan ma mai gida ya mallaki wannan kuɗin kaga bambanci da wancan wannan tabbatan kuɗin ya riga yancin wancan kuma yancin ya riga tabbatan shine kawai bambanci shi kuma mai gida yana da daman ya karɓi abin bawan shi ne wanda ya tabbata banda wanda bai tabbata ba mun gane to wannan kenan wasu dikat ana gaskata baiwa da aka ‘yanta ta in lamtu makinhu idan bata makkana markanta ta yadda ya ji daɗi da ita ba, cewa annaha marabiyat daga baya in ta zo ta ce ita fai zama da ta yi ɗin nan ba wai yarda ta yi ba yanzu ita ba ta yarda da shi ba a raba auren za a gaskata ta cewa wannan shirin da ta yi ta zauna ba yarda ba ne ka san akwai ka'ida na a sukutu redan ko to anan baya aiki wa in ba da sanatin ko bayan shekara guda ne an yanta ta amma tun da aka yanta ta shi ma ya faɗa ita ma ta faɗa ba sake kwanciya wuri ɗaya ba bai sake jin daɗi da ita ba amma kuma bata ce ta zaɓi kanta ba har sai bayan shekara guda kuma ta ce to shikenan ita yanzu ba za ta fara idda saboda ta zaɓi kanta ya ce ya za a yi wajen shekara ɗaya ba ki magana ba yau kwana nawa ta ce wallahi ita duk wannan zaman tana ta tunani tana shawara ne ba wai ta zaɓi zama da shi ne aka yi wannan daɗewan ba to su dika za a gaskata ta. tunda dama hakkinta ne za a gaskata ta cewa wannan zaman da ta yi ta yi shiru din ba yarda ta yi da shi ba amma ba ku fahimci zance ya ce in lam tumakkinhu idan ba ta makana markanta ba kaga mafumin ya nuna cewa da a ce bayan an yanta ta ya sani ta sani ya zo ya ji daɗi da ita ta yadda to yanzu daga baya ta zaɓi kanta ba zai yiwu ba saboda me saboda wannan yarda da ta yi ya ji daɗi da ita ɗin ya nuna cewa ta yarda auren su ya ci gaba ne mun gani illa an tuskidahu yace sai dai idan ta sarayar da haƙin nata aka go wance albishirinki goro me faru aka ce kin samu wa na samu yanci aka zo aka yi barka aka da aka gama aka ce to yanzu ya kuma zama da tambayi ta ce to tambayi ma ba mutum bane ba komai dan shi ni ma da ba baiwar bace aka ta muka sabun da Allah zai shi ma gaba kaga ta sarayar da ainihin kiyarin ko daga baya kuma aka ba ce oh ai baki san zama da yaya bane zama da bawa ai wahala ne me kawai sai ta canza shawara sai mu ce ba zai yiwu ba saboda me saboda da fari ai ta sarayar ta yadda yanzu kuma ta dawo ta ce ba ta yadda ba ba za su saurare ta ba shine illa an tuski da sai dai ta sarayar da wannan yancin nata ko kuma wannan zabin nata au tumakkinahu ko kuma ta makkana markanta bayan an yanta tan ta yadda ya ji daɗi da ita ya sadu da ita to bayan ya sadu da ita daga baya kuma sai ta zo ta ce ita fa gaskiya ba ta yadda ba a raba wurin sai mu ce ai inda ba ki yadda ba ba za ki yadda ji daɗi da ke ba saboda haka wannan yarda da ta yi ya ji daɗi da ita ɗin kamar ta zaɓi zama da shi ne daga baya ba daman ta ce ba ta yadda ba kuma fa nan walau me walau juhilatil hukuma ko da an jahilci hukuncin ma'ana ko da ita ɗin da waliyan nata duk ba san cewa a shi an yanta baiwa tana da zaɓi ba ita bata sani ba ta ɗauka dai ko an yanta dai dole ki ci gaba da auren ki daga baya sai Ismail Usman suka karanta mata ta ji sai ta zo ta tara kayar baya mu ce ba zai yiwu ba to ai ban sani bane mu cewa ai hana ki ki je ki sani ai dama tun a alari an ce me wala yaf'ala filan ne ko me hatta ya alama hukumar laifi saboda haka jahilci anan ba hujja bane ko bata sani ba sai da yayi kwanan aure da ita sannan ta sani sannan kuma ko bata san ma da wannan zaɓin ba ko bata san tana da yancin zaɓi ba sai da yi wannan ainihin zaman jin daɗin da ita to yanzu a nan ba ta da hujja dole ta tabbata a ƙarƙashin wannan auren ya ce amma lal itika banda inda bata san da yancin ba yanzu misali mai gidanta yana gamborin gala Malam Abakar ya je gamborin gala sai ya ce Malam Abakar eh ina so in yi ibada na yan tabawa sai ya ce wallahi kuda ka kyauta sai ya ce yanzu a bayan nan wanne za a yanta ya ce matan nan da take makociyar mu baiwarka ai da zaka kyauta kan da zaka yanta ta dan mace ce mai ibada mai kaza mai kaza sai ya ce shikenan ya yanta ta ya rubuta takarda ya bashi ya sa shaidu to kuma ba hanya bai zo ba da shi mijin ma bai kwanan aure da ita ba yanzu bayan an yanta ta ita bata sani ba shi ma bai sani ba yayi kwanan aure da ita to yanzu bayan an yi kwanan auren nan yana zaune za zaman mace da miji kawai sai ga labari ya zo ai tun kaza ga watan kaza mai gidanta ya yanta ta kaga yanzu a nan ba hukuncin ne bata sani ba yancin ne ba a ji labari ba ba a sani ba yanzu aka samu labarin yancin to yanzu zaɓin ta bai faɗi ba daga yanzu in labari ya zo ba za mu ce to ai tun lokaci kaza ne ya ji daɗi sai ta ce to abin da ban sani ba ka gani to shi kenan yanzu wannan sun da rashin sanin na yanci ne tana da zaɓi ta zaɓi kanta sannan kuma ga wata bita da kullum wala hal aksaru minal musamma wa sadaqil misli yanzu in kun lura ya aure ta tana baiwa ko amma in kun lura yayi kwanan aure ne bayan an yanta ta ko ba haka ba ya yi kwanan aure saduwan da ya da ita kafin su ji labarin yancin ai lokacin kan ko sun ji ko ba su ji ba ta riga ta yantu tunda ta yantu yanzu wannan saduwan da ya ta din da ya da ita din ya sadu da ita ne bayan ta samu yanci yanzu ta ce ba ta son bawa gaskiya ita kawai za ta yi ainihin istibra'in ta ta samu da mutum mai daraja irin nata ta aura sai mu ce to yaya saduwan da ya da ita na kwanan aure kaga ai kamar me kaya ne ya siyar ma kaya ka karbi kayan shi kayan amfani ba dole ka biya shi kuɗin sa ba to yanzu nawa za a biya sai ya ce za a ba ta al-aksaru abin da ya fi yawa minal musamma daga kuɗin da ya ambaci zai ba ta lokacin tana bauta wa sadaqil misli da sadaqin tamkanta yanzu da ta samu yanci to bayan fa an raba auren sai mu ce to bawan Allah fa saduwan da kai da ita sai ka biya nawa zan biya sai mu ce to yanzu bari mu bincika nawa aka yi akan za biya sadakin ta aka ce dubu ɗari sai mu ce to yanzu kuma da ta samu yancin nan nawa ne sadakin tamkanta sai a ce sadakin tamkanta dubu ɗari uku ne sai mu ce to dubu ɗari uku za ka bata saboda me saboda lokacin da ka karbi kayan ta din ta samu yanci saduwan da kai da ita bayan ta samu yanci ne tunda bayan ta samu yanci zaka biya zaka biya kuɗi ne na ainihin sadakin tamkanta tana ya idan ku da aka duba sai aka ga sadaqul misilin ta din bai kai sadakin musamma da ya ambata lokacin tana bauta ba haka ce nawa ne sadakin haka ce a matsayin ta na baiwa wajen dubu ɗari uku akai to yanzu kuma kaddara da za ta yawo ya ce yanzu yadda ma'ayan matan nan ga yan gudun hijira ga waye waye duk gari a cike yanzu dubu saba'in ma za ka samu sai mu ce a to abin da aka yi na farkon nan kwarai ah to tana baiwa ma yadda zai bata dubu ɗari uku wanne yanzu ta samu yanci kwarai kuwa za a bata al'aksaru ne mafi yawa in musamma ya bi yawa shi za a bayar in sadaqul misil ya yawa shi ma shi za a bayar mun gane wannan shine walahal aktsaru minal musamma wa sadaqul misli au ko kuma can ba muke illa an ya ku zau sayidu ba a a a ba kan wannan bakai ba mun ce ainihin illa an tuskidahu ba sai in ta sarayar da hakinta ba ta da daman ainihin ta zaɓi ta zaɓi rabuwa ba shine ya ce ha ko kuma in ya sake ta shika ba'ini kan ta zaɓi kanta yanzu misali shi ma irin bayan nan ne masu mutunci baya son rikici yayi wa kanshi kiyamun laili yana jin an ce ai hajiyarka ta samu yanci ta samu yanci eh kan ma ta yi shawaran ba ta son shi sai ya ce ya sake ta shika biyu ba shi kenan ba ko ya ce ya sake ta shika ba'ini kaga yanzu dama menene zaɓin a raba to ya riga ya sake yanzu a nan ma babu wani zancen zaɓi ko rashin zaɓi ba ya saka ba shi kenan kawai dai bambanci da wancan da wannan wannan wanda ya sakan in bai yi kwanan aure ba ta ci rabin sadaki in ya yi kwanan aure ta cinye sadaki gaba ɗaya mun gane amma idan zaɓin ya zo ta wajenta ta zaɓi kanta to yanzu a nan ko kobo bata ci ba in dai bai kwanan aure za bai kwanan aure ba za a miyar mar da kuɗin shi shine bambancin kawai amma in ya sake ta shika bai ni ma zaɓin ta ya riga ya bi ruwa la bi raji'in amma banda inda ya sake ta shika raja'i ya sake ta shika ɗaya raja'i bayan an yanta ta to har yanzu ai yana da haƙƙi a kanta don zai iya cewa ya dawo da ita saboda haka tana wannan shika rajayin tana idda za ta iya cewa ta zaɓi kanta tana zaɓin kanta da shika ɗaya bayi ni kaga shi kenan shika ya zama biyu igiya ya yanke tsakanin su kenan au a taƙa ƙablal iftiyari duk yana faɗin inda hakkinta na zaɓi ɗin zai sauka au a taƙa ko kuma shi ma mijin ya samu yanci ƙablal ikhtiyari kafin ta zaɓi kanta yanzu misali aka zo aka ce mata tofa Allah ya ɗaukaka ki kin samu yanci kuma dama malamai ne irin su sharif kar ma ai rikici suka ce kin ga dama kina baiwa ce kike da daman ko kuma dole ki zauna da shi amma tun da kin samu yanci kina da daman in kin ce ba kya so mu raba auren ki zaɓi ainihin mijin da kike so ki je ki aura shi ma ya je ya nemi baiwa tun da yanzu ke ba baiwa ba ce haka ne sharif ta ce haka ne to yanzu ya ta ce amma dai rabuwa da miji ka sai an yi shawara ta ce bari dai mu duba mu gani to tsakanin dubawa su gani shi ma mai gidan shi sai yan tashi yana yan tashi yanzu wannan zabin ya rushe kwarai kwa dama idan yana bawa ne ba to yanzu shi ma yan tashi ana yan tashi kenan daraja ya zo daya zabin ta ya rushe shine au a taqa qabla al-ikhtiyari ko ya samu yanci kafin zabi nan ma ga wani yace illa li ta'khirin li haidin sai dai idan jinkirin da aka samu ɗin dan tana haila ne ka san yanzu in mace tana jinin haila ba zai yiwu a sake ta ba dole sai ta gama jini ba akwai wannan ka'idan ba dole ne mai haila ba zai yiwu a raba ta da mijinta ba sai ta gama jini to yau gashi an sai an kyanta ta tana cikin jinin haila kaga zabin kanta ba zai yiwu ba sai ta gama jini ita kam a zuciyarta ta zaɓi kanta amma kuma ba zai yiwu ba tunda tana jini tana jiran kan jini ya ɗauke sai aka yanta shi yanzu jini yana ɗaukewa za ta iya cewa ba za ta yarda da shi ba saboda me saboda dama yi shari'a ce ta tilasta mata zaman sai jini ya ɗauke amma ita dama ba san shi take tun yana bauta saboda haka yanzu tun da dai dalilin jini ne aka samu wannan jinkirin to yanzu bayan ta gama jinin ko ƴan ƴan tashi in ta ce ta zaɓi kanta dole a raba wannan auren mun gane wannan wa in tazawwajat qabla ilmiha To yanzu kuma da a ce za ta je ta yi aure, kafin sanin cewa an ‘yanta mijin nata, wadda kuliya kafin kuma mijin ya yi kwanan aure da ita, to yanzu a nan fatat bi dukuli sani ta tsere wa mijinta na farko da dukulin miji na biyu. Yanzu misali, ya aure ta ko kwanan aure bai yi ba, sai mai gidanta ya ‘yanta ta. Yanzu mai gidan nan yana ‘yanta ta, ai kaga tana da zaɓi ko? ashe mai gidan yana in ta ta yau ranar alhamis ɗin nan kafin ta zaɓi kanta gobe shi ma mai gidan ya in tashi amma labari bai zo ba ita kuma goben kawai ta zaɓi kanta kaga gobe an in tashi ana in tashi ka ba da man zaɓi to bayan goben sai ta zaɓi kanta kaga wannan zaɓin zancen banza ne ko to amma kasancewan ba a samu labari ba ai kaga zaɓi za mu tabbatar da shi ta zaɓi kanta ta je ta gama istibra'inta ta gama ainihin iddanta ta je har ta yi aure bayan ta yi aure sai ga shi ma takardan farin ciki ya zo mar aka ce albishirinka ai abin da ya samu matarka na farin ciki kai ma ya same ka kawai abin ba hanya ne shi yasa labari bai zo ba ana duba date din sai a ga kwana ɗaya ne tsakanin su ita kuma bayan an yanta ta ma da wajen kwana biyu ko kwana uku ne ta zaɓi kanta kaga lokacin da ta zaɓi kanta ma an riga an yanta shi kaga wannan zaɓin ba mu shi to ina take a gudu a jiya sai Aisha ta riga ta yi aure ai istidraki bai kwana aka ce na ya riga ya ungance ai shikenan fatar bin dukuli sani yawwa kaga mafhumin ko ta yi aure in wancan bai kwanan aure da ita ba za ta iya dawowa gidan mijinta na farko amma miji na biyu yana kwanan aure shikenan fatar bin dukuli shine ai shi yasa ake cewa idan mutum ya auri bazawara to kar ya yarda da dry marriage ka je ka daura mata idda ba ka ji manya suna faɗa ba daga an yi auren ranar za a kira ka yana da cikin kuskure a ce ka daura mata idda saboda komai zai iya biyowa baya dan ji abin da ya biyo za a iya cewa ai bai yi dukuli ba ma ana yin dukuli a ce fatar bin dukuli ƙwarai kuwa aha walaha in auƙafa ta'khirun tanzuru fihi sannan ita baiwar da ta samu ‘yanci, sai aka ce tana da zaɓi, kuma zaɓin nan sai ta ce sai ta yi shawara, shi mijin nan bai san halin da ake ciki ba yana so in ta zaɓi zama da shi ya ci gaba, in ba ta zaɓi zama da shi ba ga mata ya je auri wata, ita kuma tana ta ɓata mana lokaci yana da dama ya kai ƙara ko? Sai ya kai ƙara kotu. Alƙali ya kira ta ya dakatar da ita ya ce to lalle lalle ki abu ɗaya. in kin zaɓi zama da shi mu tabbatar ku zauna da mijinki in ba ki zaɓi zama da shi ba a ɓata wannan auren ki je ki auri wanda kike so shi ma ya aura to a nan ma walaha tana da daman ta'akhirun jinkiri na tanzurufi wanda za ta yi nazari ta yi shawara cikin shi in auƙafa in mijin ya zo ya dakatar da ita gaban kuliya ya ce yana neman ta yi zaɓi ɗin ko da a ce an zo an ajiye ta akan dole ta zaɓi abu ɗaya tana da daman ta ce to ranka ya daɗe ni fa dole a ban lokacin da zan je in yi shawara dan harkan aure ba abun wasa bane to laha tana da daman wannan jinkirin mun gane tana da daman wannan jinkirin ba zai yi alƙali yanke mata hukunci take ya ce dole ta yi abu ɗaya ba fasulun muje eh muje mu tsaya nan eh saboda akwai akwai hadari sosai to shikenan alhamdulillah sai sati mai zuwa ke alhamdulillah